billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a wani zade muna magana akan karamun shaitu jani Allah ya ƙara yadda da shi inda malin ke cewa wa kam lahu wa kam lahu ai da yawa shaitu jani yana da radiyallahu anhu wa nabihi min ru'yan gani bil basirati na ilmi wal basar da ido na basira ya da gani na khairul bariya ya ganin biyayyen da ake sallallahu alaihi wasallam wa fi al jawahir kace ka qala radiyallahu anhu wa taranshu da Allah ya dade shi ya ce ra'aytu ru'yan na ga wani mafarki tadullu ala hali kullihi wanda yake nuna zuwa ga hali na gaba daya wa zalika mafarkin da na gani أني رأيته صلى الله عليه وسلم نادى النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حسانه كم دوكي وقلت سينتي وأنا ذاهب نحوه لقة بن تفورا النبي لنا شأكا دوكي إن سلمت عليه إني والنبي سلم وهو فوق الحسان كم وأن دوكي لم أدرك مرادي بغني بغن سامو abin nema na ba manufa ta ba abin da nake nufi illa bi mashaqqatin sai na sha wuya wa in sallamta alayhi ghayra waqibin amma in na gaishe shi ba yana sama ba fa udriku muradi to zan samu abin da nake nufi min ghayri ta'abin ba tare da wani wahala ba falamma wasaltuhu sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje wajen annabi na zala sai na ga annabi ya sauko min fokil hisani da kan wannan doke وسلمت عليه بيشيشي فهكذا إتحاك وقع في خاطري أتشكن شهداء بندي أو بجدا في ذلك النوم أتشكن والنمبت أتشكن والنمبت فلما سلمت عليه لنبي شهداء النبي دخل إلى بستان رجل سنغاش وتبونا تود متمي عين ماضي عين ماضي وأحرم يسلي ذلك وذا الله لنا تكبيرة الإحرام ina ya fara sallah falamma aratu da naini bi an uhrima ma'ahu liman kabbara harama ba annabi bainama ana ina nan fi istihdar niyyati ina tabbata halartu niyya zan yi sallah in harama wa lam uhrim amma ban yi kabbara harama ba hatta raka'a kafin farga annabi yayi ruku'u wa sajada sallallahu alaihi wasallam hayya ruku'u ya sajada a ga raka a ɗaya ta kuma cin gina fa a haramtu ma a hufin saniya da shi kenan sai ne ta kabila sun ihrami a raka a ta biyu a fakan mantu ha ma'ahu na cika wannan sallar tare da annabi ila an sallama a annabi ya sallama fa awwaltu ha to wannan mafarkin sai na fassara shi wa ana bi zalika alhali ina cikin wannan hali abinda na fassara shi bi anna nisfa umri rabin rayuwata rabin shekaru na ya zai tozar da ban yi komai ba ko ban samu komai a cikinsa ba walam adirti shay'an ba zan rasu komai ba wa nisfa al akharu nisfa akhara rabun kuma wato rayuwar ta ba udriku fihi muradi zan rasu abin da nake nema wanda ya fasara mawarkin sa فكان الامر كذلك لما نقول حق اذا ما فلله الحمد الا تبلغ الله والمنه لبيوا ثم قال sannan ne ba da labari ce wannan haya daga cikin da ka wannan karama ta shautu jani annahu qala shautu jani ya ce kuntu ataharraju wa ushaddidu ghayatan fil ma'il mutaghayyir min asal wudu'i da can nakan yi kyama nakan yi wato tsanani matakar tsanani a ruwa wanda ya jirgita saboda an yi alwala wato irin an yi ruwa an yi alwala da ruwa za a kaga dole zai za a ya kan canza kalar ta canza ba kamar san da ba a Allah da shi ba saboda an yi Allah da shi musamman irin Allah ta dawa da a ƙwarya ake bal ita wala atawadda minhu kai da kun na ga ruwa irin wannan wanda ragowar na Allah na ga yajin kita ba na yin Allah da irin wannan ruwa hatta ra'aytu sallallahu alaihi wa sallam kai ba bar haka ba sai da naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawaddu ina yin alwala fi ina in a cikin ƙwarya wa kana alma'u mutaghayyiran ruwan ku ya jirkita kamar inda na gani kamar inda da nake kyama ya jirkita min asalin wudu saboda ya wato asalin alula da aka yi saboda alula da aka yi an rage an yi alula da shi ya gurbata wa qala li sai ce da ni man zalla ya ce da ni ana muhammadur rasulullah ni ne annabi sallallahu alaihi wasallama wa min zalika to tun daga nan taraktu tahawuda sai na daina kyama wa rahatu minhu sai na huta daga wannan tun daga nan dan wani an yi ƙwarya an yi alwala na zo na ga ruwan kamar ya dan canza wato bai yi gare gare ba kamar inda yake to ni ma daga nan sai na daina kyama tun daga annabi ya nuna min cewa shi ma yana yi unzuru ka duba cikin wani littafi tarzab za ka ƙara neman samun bayani قال رحمه الله ما لم يقتل الفريدة يتقبل السواء دمك هذا الاسم كرام الشهود الجليل عند من الله لإذن صح شيء كرؤياه للنبي يقرأ والضحى وإن فترضى الرماه بلحظة وقال له سلمى تريد فإنني أؤمن في الدعاء فآذن بدعوتي يتكروياه كما ظنن شهود الجليل للنبي قال النبي يقرأ والضحى ينعكرم في سورة الضحى ضحى وإن فقرب لقش ليذو واتورا ولسوف يجيك ربك فقرب قدر ما هو بالعادة شيكا لشهر جانب إرثا وقال له تلشي سلمى تريد دعب لك يرسو كوقا أنا فإني أؤمن بالدعاء ظن لك آمين آمين أدعى لكي fa'azin bi da'awati mamakin girman wannan addu'a da shau da jana yana yin ta annabi na cewa amin a nan ne ya roƙi cewa duk wanda ya mai hidima zai shiga ya shiga aljanna ba hisabi ba hukuma wanda ya karbi dariƙa ta zai shiga aljanna ba hisabi ba hukuma duk shau da jana ta jiro irin wannan su duk a nan ne shau da jana yake wannan addu'a annabi na cewa amin amin yace karu ya radiyallahu anhu annabi kamar ganin da shi wani jan Allah yadda da shi yadda da musamman shi yake yi ga annabi ha da kawai sallallahu alaihi sallama da alaihi wa sallama ya ƙara usulat abduha manzo Allah yana kan da su abduha wa inda usulin nabi sallallahu alaihi sallama da alaihi wa sallama lokacin da manzo Allah ya kai a karatunsa wala sawfa yutika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai baka ya rasulullahi har ka yadda kadar amahu wara makahun da biyu sai manzo Allah ya kalli shi da jani a salati da alayan sun taba da gare shi bi ainihi sharifatain da idanunsa guda biyu madaukaka wala hadahu bihi ma ya kalli shi da jani da idanun na sadauka bi lahazati ai bi hasan lahazatin ya kalli shi da kyakkyawan kallo ولحظ كتمر مصدر لحظه كما نعو نظر إليه معناه يا كليه بمؤخر عينيه وتتجيما جدنسا وفي الحديث يا ذو حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خافض الطرف من ظل يا زما wato ganinsa na kafin kasa-kasa ne ba ya kallon can nesa kasa-kasa na zala ya kallo nazaruhu ila al-ardi atwal kallan da annabi yake wa kasa shi ya fito min nazarihi ila sama mafi yawa kallon sa duk kasa kasa ne sai kadan ne za ga ya daga ya kalli sama mafi yawa kansa kasa yake kallo aha ya nazaru ila jalla nazaruhu jullu nazarihi al-mulahaza wato mafi yawan kallon annabi a rara ne dan kalla da gefen ido ai an nazar bi shakil aini wato ai kalli mutum da gefen ido min ma ya lesa daga abin da yake bin wato kuma tunsa shine kamar kadan dan kadan je kuma gefe dan kalla da gefe وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يسيده بشر تجاري أين الخاتم المحمد المعلوم القدم المكتوم سيدنا أبي الفيض رضي الله عنه النبي أبي سجده سل من سأل يسألكها فيخاف لغة في سأل بالحمد والأمر منه سل واسأل سل كروبي ما تريد abin da kake so ai to hibbuhu duk abin da kake so ka roka min al ma'arifi na daga ma'arifa wata jalliyat da tajalliyoyi wal asrar da asirce asirce wal maqamat da maqamai wal anwar da hafaki hafaki duk abin da kake so ka tambaya فإنني بكسر الحمزة حقيقاني أؤمن زندنك سوى آمن بضم الأولى وفتح الثانية أو أو ضم الأولى وفتح الثانية أو أ كما تفتح وكسر الميم مي أو أ مي كيو كيو ميم wato kasara min din mushaddada min at-ta'min daga cewa amin ai qawlu ai aqulu amin dan daga cewa amin wa huwa ismu min asma'illah ta'ala amin ya daga cikin sunayen Allah yumaddu wa yuqsaru amin ko amin ko da madda ko da qasad wa tashdidul mamdudi lughatan amma idan an mim lugha ne an an tashdid amin an tashdid mim wa ma'anaha huna ma'anaha abinda yake nufi da amin ko amin isma wastajib Allah ka ji ka karba ya zo a jiki yace amin khatimu rabbil ahatimu rabbil alamin hatamu rabbil alamin ala lisan ibadil mu'minin wato amin kamar wani stamfi ne na Allah ubangijin talikai da yake yi ta harshen bayan sa mu'minai idan kai addu'a Allahu akbar salamu alaikum alhamdulillah rabbil alamin amin kamar an yi abu ne an ɗauki an yi wasiƙa an ɗauki stamfi an buga to amin kamar shi ne stamfi ɗin Allah a dukkan ga auren bayan Allah fatihi ya zo a cikin wannan littafi la yajtama'a la yajtama'a mala'un la yajtama'u mala'un mutane ba za su taba haduwa ba fa yad'u ba'dhum wasu suna addu'a wa yu'min ba'dhum wasu kuma suna cewa amin illa ajabahum Allah sai Allah ya amsa musu وفيه يا ذولي أوتيت ثلاثة خصال أما دليل يوكو أوتيت النبي أوتيت صلاة السهول أما صلى الجمع وأوتيت السلام لأكبا السلام عليكم وهي إتا السلام من تهية أهل الجنة إتا تهية أهل الجنة وأوتيت آمين كم أنبان آمين ولم يعطها أحدا ألا بإبادة آمن إلا ممن كان قبله قبلكم قول نسأل قباك مكو أقبا آمن إلا أن يكون الله تعالى أعطاها هارون سيدي ألا يا بابا أنب هارون إتا فإن موسى أنه موسى كان يدعو إلى عن الدعاء ويعمل هارون شكو هارون شاء من أنه wafi ya zo da cikin wannan littafi ma hasadat kumul yahudu ala shay'in yahudawa ba su mana hasada ba mu jama'ar annabi ala ma ala shay'in bisa ga wani abin bisa ga wani abin ala shay'in ma ba su taɓa yi mana hasada bisa ga wani abu ba ka gani ko hasadatkum ala qawli ami wato ma hasadatkum ala qawli ba su mana hasada bisa ga komai ba kamar inda suke mana suke mana hasala akan amin mu aka ba ita ubi ya zo dai a ciki idan lam ta hasadunar yahudu bi shay'in ma hasaduna bi salatin yahudawa ba su mana hasala ba sai ga hasala da suke mana da abubuwa guda uku at-taslimu mu Allah ya bawa assalamu alaikum wa ta'aminu mu Allah ya bawa amin wa allahumma rabbana wa lakal hamdu mu Allah ya bawa nan اللهم ربنا ولك الحمد أي حمدا يبو طيبا ميدائي كثيرا من يوى مباركا فيه من البركة ومن قال ذلك وليس حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه تسارع مئة ملك وميت وعشرون واتو ملائكة تري عشرين دون أبو ko kuma ɗari da talatin da wani abu za su yi gaugawa fi kitabata tawabihi a wurin rubuta wannan kalma da ka faɗa an ce rabbana wa lakal hamdu ka ce hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi mala'iku 20 da wani abu ko 30 da wani abu kowa na gaugawa ya rubuta ladan wannan abu da ka faɗa انظر الحفني كدوبا في إرشاد الثاري يا ذو السنان الجابي وعند أبي داود أورن أبي داود من حديث أبي زحير النمري قال يجي وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رجله قال لا يقيا أورن ونمتن قد ألح في الدعاء شو النمتن يا ناتي يا ناتا الدعاء faƙala sai manzo Allah ta aujaba abin da kake roƙa ya wajaba in kutima faƙi amma fa in an cika maganar faƙila sai aka ce da manzo Allah ta ayyi shay'in in an cika addu'ar da nan sai za ta tashi addu'a ya ce wannan addu'a da kai ya wajaba Allah ya karba amma in an cika da sai sahabai suka ce an ci da ne ya rasu da ƙala bi amin idan kai addu'a ƙarshe ka ce amin to wajaba ya wajaba Allah ya karɓe ta fata rajulu sai wannan mutum ya zo ya zo masa faƙala sai ce sai wannan mutum ya zo wajen sa faƙala ya ce ya fulanu kaiwa ne ahsin da amin tun da addu'a kake in ka gama addu'a ɗin nan to ka cika ka cika wannan addu'a ta ka da faɗan amin wa abshir kuma in nayi maka bishara fa kana abu zuhair yaqulu kaga ni ko abu zuhair kuma ya zama yana cewa amin ya zama yana cewa amin mislu qadi ya fara sahibati idan mutum ya ce amin a addu'a to kamar ya dauki lissafi ne ya buga wannan addu'a to da an gan shi na shi wannan mutum an zo wurin shi an ga yana addu'a annabi ya ce wannan addu'a da shi ta waje ba a karba amma in ya cika da wani abu to da wani abu wani abu ne sai annabi da in ya cika da amin to wanda suke tare da annabi sai ya je wajen wannan mutum ya kai ka cika addu'a ka da amin kuma da maka albishir ga abin da annabi ya ce duk addu'an da aka cika ta da amin ta waje ba a karbe ta فآمن طابع الدعاء آمين شوى آمين كما شيني وتستنفي الدعاء wa khatimullahi ala ibadi shine kamar wato stamfin Allah a bayansa ya dafa Allah bi hal afati Allah yana tunkura dukkan aibobi da fadin amin anhum gabarin bayi amma anna hatamal kitab yamna'uhu kamar inda wato stamfin na littafi yana hana shi min zuhuri ma fihi daga bayyana abin da ke ciki ala gairi ma kutiba ilayhi ga a wani abin da ba shi aka rubuta ba wa wal fasada shi ne barna ya ga ce an yi an gama aka ɗauko su tambi an buga duk abin da biyo bayan sa kaga ya zo bayan su tambi ne kazalika yace haka nan al khatamu fi du'a'i cikawa a addu'a da ita yamna'u min al fasadi yana hana addu'a ta baci inda an cika ta da amin allazi huwa al-khaybatu shine tadewa addu'a rayana yana hana addu'a tadewa ba ta tadewa kama fi muslimin kamar da a cikin hadisin muslim min hadisi abi hurairata daga hadisin abu hurairah marfu'an yace marfu'i ne inda annabi ce idza da'a ahadukum idan kan ku yi addu'a la yaqul kada ya ce Allahumma ghfirli in shi'ita Allah ka gafarta min in ka so kar a kar a haka addu'a ولكن سيدي ليعظم وليعظم الرغبة يدن يدن يدن غنا أبزوا على الله كما يجرم ما فدين فغفر كما كشي الله الله غفر سما إن كاسو كرمتين فداك عدا أي في الإجابة يجرم ما رغبة فدين فأمسا وقال عبد الرحمن بن زيد شو كما يجي آمين يتبقى آمين دنا كنز من كنوز الجنة تفكى ذلك تنتصوت الجنة وقال غيره ونسق ميتي آمين آمين سنن ذاك درجة في الجنة وتدرجة في أتجاه الجنة تجيب لقائلها سنة وجبته والليف إيد لك الخير وأن في إن كان ابن عمر ابن عمر لا يدعوه بايا بايا برن آمين إذا قرأ الفاتحة فإن يكرم فاتحة أولى الضالين في آمين ويفضحهم يكن قئتا لزوكم على قوله أكبها بايم يا فقيتا يا آمين سمعت آمين وقال يتي سمعت من في ذلك كثيرا خيرا كثيرا ناجي ابن سامي كيف آمين ناجي عن خير إيواني أتشكم فأنت وما يفعل الإخوان abinda yan uwa suke yi na jihar bihi su bayyana amin a ha bayan fatiha fi du'a ya addu'a la ba'sa bihi yace babu da fi wa dallin dukkan mu ce amin wannan ba da bi wa fil bukhari ya zo cikin bukhari wa amana ibn zubairi وعن منع ابن الزبير ومن وراءه ابن الزبير ياتي آمين شيد ونسكي بايانسا حتى حتى إن للمسجد للجة wato har a cikin masallaci sai an ji murya ta ɗaukaka a yi sautar da sautar murtafiya idan a cikin masallaci ne zai cin ya ce a ni sai an ji murya mutane masu cewa ne fi du'a'i ni nan nan gace maka amin a addu'ar da kake yi kasarahu lil wazn lil du'a bai ce lil du'a ba wannan kasaru yayi saboda waka bugdanni ar-raghbatu ila Allah ta'ala wato kaskantar da kai wato kwaɗayi zuwa ga ladan Allah bi ma inda hu zuwa ga abin da yake wurin Allah fa azim yace mamaki fi'il madin ta'ajjubin ala sigat al-amri fa ajim mamaki bid'awati da wannan addu'a ta shehu tijjani wanda manzo Allah ya ce amin ay fa'ilun majrurun biya in za'ida ai ma a azama hadhihi da'wa ma amakin girman wannan addu'a wa ma ahraha bil ijabati ma amakin cancantar wannan addu'a da amsawa shuddan yi annabna cewa amin ai ta cancanci a karba wa qala radiyallahu anhu shuddan Allah ya dace ce ra'aytu sallallahu alaihi wasallam na ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fi tunasa ina tunan قال لي يتدني ادعو بالمعرفة كروج الله دسن إباكة من الله أو بمرادك حكمك رجع بالنفس يسوع وأنا أؤمن على دعائك الدعاء لك يلدن آمين شوت يعني فدعوت الله تعالى سين رجع الله وأمن صلى الله عليه وسلم وظلنا آمين آمين ثم قرأ سنسيكرا سورة والضحى فلما وصل ليزو إلى قوله إذا إن الله كتوا ولسوف يوفيك ربك فترضى دسنو الله زي باك زي باك هرك يدا رمت أبي كما الله يدوبين لبصره لإذن ذا الشريف ندعوك صلى الله عليه وسلم وكمل سورة فيتشكيكم سورة ألم يجرك يتيم فعا وذلك فألم فعلا وذلك عائلا فأذنا فأمرتهم ولا تقف وأما الصائر ولا تقف وأما بنعمة ربك وعدك ولبعضهم رحمه الله ويا ذوق وسو اتو ان اوا الله يجي كانسا محائبا شيني wannan waka da ina magana sai sai ji lujudina wa shurti ya manzan Allah magana wa manzan Allah magana wa sabab fi kulli wujudi wanda yake shine wato sababi a samar da dukkan a samammu ya faɗa a waƙa sai ke cewa alam ya rabbaka rahman fi suratin duha wa hasha ka an tarda wa fina mu'azzabu alam ya rabbaka rahman Allah ashe bai nemi yaddarka ba fi suratin duha a cikin suratin duha da ya ce wala sau bai fi ka rabbuka fatarda ashe Allah bai nemi yaddarka ba wa hasha ka ya rasulullahi ya nisa gare ka an tarda a ce ka yadda wa fina mu'azzamun a cikin mako wanda za a yi wa azaba mun san ba za ka yadda a ce a cikin mu al'umma ka za a yi wani azaba ba fajabahu ba'd al-ikhwan rahimahullah wa radiya anhu wasu daga cikin yan uwa sai suka amsa wa wannan wanda ya wannan waka Allah ya yarda da shi yace fa wallahi la yarda wa fina mu'azzabun wa yastashfi'u al-karim fi man mu'azzabu فيشفعه فينا ويغفر ذنبنا ويكرمنا بخير ما نترقب كيف والله نارا إلى الله لا يرضى النبو بازي النبا وفينا معظم أتكم أكون لا أيو عذابا ويستشفع, ويستشفع الكريم من الله زي تيتو في من يعذب وانت لذا يقص عذابا زي تيتو بما يعني عذابا فيشفعوه فينا الله غيبا النبي شيتو أتكمو ويغفر ذنبنا الله ذي مظل ليس الله يابي من ذنوبنا ويكرمنا ليس الله يجرم أمامه بخير بخير ما أنت ركبه da fiyayyen abin da muke zato ko muke sauraro ma mafi shifa ya zo a cikin shifa wa ruwa a ruwa amma da alin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wasu daga cikin alayen annabi sharifi suka ce ليس آية في القرآن babu wata aya a cikin alkur'ani arja wacce take mafi kauna min ha daga wannan suratu wadduha din nan dan wala yarda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ba zai yadda an yadkhula ahadun min ummatihi nara wani daga cikin al'ummarsa ta shiga wuta ba intaha qala rahimahullahu malami sai ya ci gaba da cewa umani bilalin kala na gina hamamata min zid bilalin la ta hau min madi'ati to alhamdulillah fata da sabon zafi وعمل بكرب الإجابة